الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم ركيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu insha Allah za mu dora akan darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratul jin karatunmu na jiya mun yi bayanai game da abin da ya shafi sallamawa da miƙa wuya da mu'minan aljanu suka yi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala bayan sun musulunta sun yi imani sun miƙa wuya wa alƙur'ani da sunna kuma suka yi da'awa wa mutanensu kan guje makafirci da shirka da Allah suka ce abinda alƙur'ani ya bayyanar mana ya tabbatar mana da ƙaryan da wawanmu yake mana wa annahu kana yaqulu safihuna ala allahi shababa suka ce lallai wawanmu ya kasance yana faɗin maganganu da suka wuce gona da iri akan Allah subhanahu wa ta'ala yadda yake jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala ‘ya'ya yadda yake jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala mace yadda yake jan bayi zuwa ga kafirci da shirka da Allah mun yi dogon bayani game da cewa shi iblis iya abinda yake bukata a da'awarsa kiran da yake yi shine ya ja kowane bawa zuwa ga wuta madawwamiya duk hanyar da ya dora bawa duk hanyar da ya dora bawa to koda kana ganin kankanin laifi ne amma inda yake so ya ja ka zuwa gare shi shine ka kafircewa Allah subhanahu wata'ala ka juya baya ga Allah subhanahu wata'ala domin ka dawwama a cikin wuta ko da kankanin laifi ne mun ga yadda ya faro wa mutanen annabi nuhu alaihi salatu wassalam daga zaburar da su wajen ƙara himma wajen bauta ma Allah domin dalilin sassaƙan gumakan da ya shirya musu shine idan sun ga waɗannan gumakan su samu ƙarfin gwiwa wajen bauta ma Allah amma ƙarshe sai ga shi ba su rabauta ba ba su rabauta ba duk hanyar da zai ja mutum zuwa gare shi hanya ce ta abauta mishi ko abauta ma wani Allah ko dai kai tsaye mutum ya bauta wa shedan ko kuma ya bauta ma wadda shedan din ya sa mishi yana binta waɗannan hanyoyi kamar yadda muka karanta annabi ibrahim alaihi salatu wasalam kai tsaye da ya zo yi wa babansa nasiha ya ce mishi ya abatila ta abu da shaitan baba karka bauta mu shaitan domin annabi ibrahim ya san wannan bautar gunki da babansa yake yi bautan shaitan ne shaitan din ya kewayo ne ta waɗannan gumaka domin ya raba su da imaninsu ya raba su da allah ya raba su da shari'ar allah Allah subhanahu wata'ala shi ma da ya tashi doka akan bautan wani Allah sai ya ce alam a ahad ilaikum ya bani adama Allah ta abudu shaitan yanzu yan adam ashe ban muku wasiya ba kar ku bauta ma shaidan duk abin da ka rike kake bauta wa koma bayan Allah bautan shaidan ne wa ani ibuduni Allah yace ban ce ku bauta mini ba hadha siratul mustaqim shine hanya madaidaiciya duk lokacin da kaga wani abu da zaka juyar da wani nau'i na bautan Allah zuwa gare shi to shedan ya shigo da wannan abun tsakani don ya samu ya dora ka akan kafirci da shirka da Allah in yad'una min dunihi illa inasa wa in yad'una illa shaytanan marida Allah yace duk abinda suke bauta koma bayan Allah na gumaka suna bautan waɗansu gumaka ne masu sunan mata Allah yace amma kai tsaye wa shedan suke bautawa to duk lokacin da shedan duk lokacin da shedan zai kira bawa zai kira shi ne zuwa ga azabar Allah madawwamiya idan kaga mutum ya mutu bai isa zuwa ga kafirci ba to burin shedan bai cika ba daga lokacin da ya ɗauke shi yana tafiya da shi tiryan-tiryan idan abin da ya shafi bin mata ne idan abin da ya shafi harkan caca ne idan abin da ya shafi harkar fashi da makami ne ana tsakiyar fashin sai mutum ya mutu to bai isa inda shaidan ɗin yake so ba ne amma da ya yi nisan kwana da ya isa zuwa ga kafirci da shirka da Allah duk abu in dai hanyar shaidan ne to ka kwanda sanin cewa wannan hanyar da ka ɗauka inda zai tuƙe da kai shine shirka da Allah shine shirka da Allah wanda ya mutu akan shirka wanda ya mutu akan shirka ba shi da rabo har abada yadda Allah ya haramta a shagiya haka Allah ya haramta ma wanda ya mutu akan shirka ya shiga aljanna innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'awahu an-nar wa ma lizalimin min ansar Allah ya ce duk wanda ya mutu yana shirka da Allah Allah ya haramta mai shiga aljanna shi ba wai ba zai shiga aljanna bane Allah ya ce haramun ne ya shiga aljanna faqad harrama Allahu alaihi aljanna hakika Allah ya haramta mishi aljanna Yan uwa muna ta maimaita wannan abun ne domin mu kalle shi da fiskar basira duk inda kaga mutum akan sabon Allah zai tike da shi ne zuwa ga kafircewa Allah idan kuma har ya mutu akan sabon nan bai isa zuwa ga kafirci ba to shi wato burin shedan bai cika a kansa ba amma dai sannu sannu inda zai bi da shi kenan ai duk waɗanda suka kafirce ma Allah Allah ya ambata a ranar alkiyama shedan din da kansa kan musu jawabi da kansa kan musu jawabi ya gaya musu duk abin da suke yin nan duk abin da suke yin nan shi ya kira su har suka yi tarayya da shi wa Allah wa kana shaytanu lamma qudiya al-amru بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتموني من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم Allah ya ce wa kala shaitanu lamma qudiya al-amru lokacin da aka gama hisabi komi kuma an kammala ya kai wa kala shaitanu lamma qudiya al-amru bayan an gama hisabi an ba ma kowa takaddansa an gama hukunci sai shaitan ya ce wa yan wuta inna Allah wa'adakum wa'adal haqqi zai ce Allah ya muku alkawari alkawari na gaskiya wa wa'adtukum fa akhlaftum wa wa'adtukum fa akhlaftukum ni kuma na muku alkawari gashi na saba muku ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin alkawarin da shedan yake sa mutum ya ja shi zuwa wannan wajen burace burace da maka wannan hanya ce da in ka bi za ka samu kujeran wannan hanyar da in ka bi za ka shiga cikin masu kudin jiharku ko kasarku wannan hanyar idan ka bi za ka samu abu kaza za ka samu abu kaza walla umanniyannahum ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله yace ma Allah zan batar da su zan batar da su zan sa musu buri zan sa musu buri kaga duk waɗannan hanyoyi ne da zai bi da mutum ya kai shi zuwa wancan wajen hanyoyi ne da zai bi da mutum ya kai shi wannan a fili ya faɗa a fili ya faɗa saboda kankanin abu ne kankanin abu ne kai kana mishi kallon karami shikenan sai ya zama babba daga lokacin da mutum ya hau wannan hanyar ya halaka ya halaka ya taɓe ya taɓe to sai ya sa buri wa ɗan adam wa attukun fa akalaftum fa akalaftukum yace ni na muku alƙawari gashi yau na saba muku ma ana bi musrikhkum wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'da al-haqqi wa wa'adtukum fa aklaftakum فما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي yace kuma ba na yi amfani da wani fawa ba ne a kanku da'awa kawai na yi kuka amsa mini yace to gashi na saba alkawari bai cika ba alkawari bai cika ba gashi kuma an iso filin alkiyama illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum zai ce kar ku zarge ni ku zargi kanku ma ana bi musrikikum wa ma antum bi musriki ba zan iya ceton ku ba ba da ku iya ceto na ba ba za ku iya kubutar da ni ba ba zan iya kubutar da ku sai ya ce musu inni kafartu bima asharaktumuni min qablu na kafirce mashirka wa Allah da kuka yi da ni kuka bauta mini tare da Allah na barranta inni kafartu bima ashraktumuni min qablu ashe kaga duk waɗannan baututtukan da ake yi dama shi ake bautawa kasan yanzu akwai waɗanda idon su ya bushe su direct ma sun san bautan shedan suke kuma su ma bautan shedan din suke manyan kungiyoyin matsafan duniya su open masu sun san bautan shedan din suke kuma akan haka suke bauta inni kafartu bima ashraktumuni min qablu inna zalimina lafi azabun lafi azabin alim yace azzalumai yau suna cikin azaba mai radadi wato mu lura cewa duk wannan abin da ubangiji ke bayyanar mana don mu kubuta don mu kubuta don mu kubuta to ayar gaba sai kuma Allah ya sake nuna mana yadda yake amfani da aljanu mutane suke bauta ma aljanu shi ma indirect wa shi ake bautawa وأنه كان رجال من الإنس يؤذون برجال من الجن فزادوهم رهقا سكتي أكوي وأنس مزاجي متاني ديوا دقتك متاني يؤذون برجال من الجن ودسكي نيمان سري دمزاجا الجنو فزادوهم رهقا سيكارا مسو جرمان كي دجيجي دكي mun yi bayani yana daga cikin al'adar larabawa idan suka sauka a wani jeji ko wani wadi to sai su nemi tsari da babban aljanin wannan wadin shugaban aljanun wannan wadin daga ƙananan shaidanun gudun kar su cutar da su saboda babban ya taimaka musu Allah ya ce to akwai daga cikin waɗanda suke neman gudumawa da cetonsu ba wadda ake neman kariya da shi in ba Allah wani abu da kake tsoro wani abu da kake fargaba wani abu da kake tuna shi ya zama maka tashin hankali wadda zai iya tsare ka shi ne Allah wannan abin da kake tsoron wadda kake gani zai iya baka kariyan shi ma in abin ya taso mishi ba yadda iya ba yadda iya to akwai mutane akwai mutane daga cikin mutane da suke neman tsari da aljanu shi yasa ai su ma kai tsaye Allah da yazo sai ya ce ai bautan aljanun suke yi وجعلوا لله شركاء الجن وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يشركون Allah ya ce waje lillahi shuraka aljinna sun sanya ma Allah abokan tarayya daga cikin aljanu ma'ana suna bauta ma aljanu tare da Allah to waɗanda suke bautan aljanu su ne waɗanda suke zuwa gun bokaye da 'yan tsibbu da waɗannan da suke neman taimako a wajen aljanu Allah ce su ma bautan aljanu suke su ma bautan aljanu suke jama'a mun fahimta bautan aljanu suke yi wa ja'alu lillahi shuraka aljin wa khalaqahum Allah yace sun sa ma Allah kishiyoyi suna bauta ma aljanu wa khalaqahum Allah yace kuma alhalin Allah duka shi ya halicce su wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm Allah yace sun kirkiro ma Allah ƴaƴa maza da ƴaƴa mata a cikin jahilci da dabbanci da rashin hankali to nan ma Allah ce bautan aljanu suke yi to waɗannan da suke bautan aljanu su kansu kai tsaye in ka koma ka kalli yadda abin ke gudana bautan shedan din suke yi domin su waɗannan mutane su ne suke bauta ma waɗannan aljanu a bisa dokokin da shedan ya kafa musu ga waɗannan da za a tada su su ma ranar alkiyama wa yau mai hashiruhun jami'an sun makala lil mala'ikati
ويحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون wa yau mai hashiruhun jami'a ran da Allah zai ta da su baki ɗayansu waɗanda suka yi bautan da waɗanda aka bautawa sun mai ya ƙolu lil mala'ikata sai ce wa mala'iku a ha'ula'i iyakun kano ya abudun waɗannan ku suka bautawa a duniya ƙalu su bahanaka sai mala'iku su ce tsarki ya tabbata gare ka Allah anta waliyuna Allah ai kai ne majibancinmu mataimakinmu bal kanu ya abudun aljinna wa aljanu suka bautawa ina dai kuna ji jama'a duk wannan harkan bokanci da kake ji ka san fa akwai mutanen mu in mutum zai tsaya takarar siyasa to dole sai an kai shi gun irin waɗannan bokaye inda zai ce musu ba zai yi ba da su ce a to ba za ka samu takara ba a takara ba zai yi ba in ba a nemi waɗannan malamin ba wallahi ƙarya ne wallahi ƙarya ne ba wani abu a duniya da zaka nema a ce wai in baka nemi wani ba ba zai yi ba wallahi ƙarya ne wallahi tallahi ƙarya ne ya kasa to in dai har sai an neme shi ai ya zama Allah ke duk abin da kake da shi duk abin da kake da shi duk abin da kake da shi a duniya in kana ganin wani yana da hannu wajen ka samu wannan abin to idan ka tafi Kano ko Gombe ko Lagos ko wata ƙasa za ka samu wani yana da wannan abin kuma bai san wanda ya baka nakan ba ya nuna ashe ba wadda ya bakan ba ne yake bayarwa inda wadda ya baka ne yake bayarwa to da wancan ba zai samu ba sai ya zo wajen shi ƙarya ne duk wadda kake ganin shi ne mai gidanka duk wadda kake ganin in bayi nan ka shiga uku ka lalace sai ka samu wani ya fi ka rufin asiri kuma bai san nakan ba ashe ya nuna ba nakan ne yake yi ba ƙarya ne duk karatu idan ya shafi tauhidi da kadaita Allah ka bashi kula zaka fahimci waye ubangijinka zaka fahimci kowa kawai zumunci ne a zauna na addini da yan uwantaka amma don ya ce baya yinka ba komai ba komai ai Allah yana tambayan aljannu ranar alkiyama wa yawma yahshuruhum jami'an يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس يوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استغفر أذنت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم wa yau ya shirhun jami'an ran da Allah zai tada su baki ɗaya ya ma'ashar aljin Allah sai ce ya ku aljanu kadistak sartun min al'insi kun yi mummunan barna wa mutane Allah zai ce musu kun yi barna kun halakar da mutane kun batar da mutane kun tabar da mutane ya ma'ashar aljin ne Allah zai ce ya ku aljanu kadistak sartun min al'insi kun yi mummunan barna wa mutane kun raba su da imaninsu kun batar da su kun halakar da su wa qala awliya'uhum min al-insi sai abokan dil ɗinsu daga cikin mutane sai su yi charaf sai su yi jawabi wa Allah rabbana ya Allah istamta ba'duna bi ba'd ba barna suka mana zalla su kadai ba sashin mu ya amfani sashi mun bauta musu mu ma sun biya mana bukata dama anan take malam ka dubi abin a qur'ani dalla dalla وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض الله ساشي ميا أمباني ساشي duk abin da suka samu mu yi musu na bauta mun musu mu kuma duk bukatunmu da muka ce muna so sun mana wa balagana ajalana lazi ajalta lana Allah yau dai mun iso karshen tika tiki tik yau dai mun iso karshe su ma damar su ta kare mu ma damar mu ta kare qalan naru maswakum Allah zai ci to dukan ku wuta ce makomarku da kansu da su faɗa ma Allah mun bauta musu mun bauta musu mun yanka don su mun nemi tsari da su mun nemi taimako da su waɗansu mun yi musu sujuda waɗansu mun kafirce ma Allah a kansu to amma fa su ma Allah sun biya mana bukatunmu da yawa in ka ji mutanen mu suna cewa mutum yana ce maka wai yana da malami yana da malami da yawa ba malamin biya karatu bane irin waɗannan matsafan ko ya ce maka za a yi aiki in ka ji za a yi aikin nan ma'ana da a fita a musulunci da yawa da yawa in ka ji suna cewa za a yi aiki to da a fita a musulunci karka yadda duk rigimar da za a yi a duniya karka rasa imaninka karka rasa musuluncinka a buga ta ko ta ina amma kar a taɓa musuluncinka baka san ta ina za a bullo maka duk rigimar da za a buga a duniya kar ka yadda da kafirci kar ka yadda da shirka duk rigimar da za a buga kar ka yadda da abun da zai taɓa imani ko ya taɓa maka musuluncinka duk abun da sai an taɓa musulunci ko an taɓa imani ya sauka lafiya ka haƙura da shi ka haƙura da shi to dama haka ne in an je su da su faɗi abin da suke so a musu a musu in an musu kai ma kuma su yi maka shikenan ba an yi balance ba to shikenan kuma duka an rabu da Allah Allah ya samu dace Allah ya samu dace za mu tashi a farkon aya ta shida ta bakwai Allah ya datar da mu na'am وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا Allah ya ce wa annahum zannu kama zanantum su ma aljanu sun su ma mutane sun yi zato kama zanantum kamar yadda ku aljanu kuka yi zato Allah ya ba'atha Allahu ahadan cewa Allah ba zai tada wani ba in an mutu an mutu kenan babu tashi babu tashi yace yadda kuka ga kuke da wannan aqidan to haka a cikin mutane ma akwai waɗanda suke da wannan aqidan cewa babu tashin alkiyama in an mutu an mutu kenan kai ma ka san ƙarya ne ka kalli duniya da yadda ake cin kasuwa kai a ce maka in an mutu ta sha wallahi ƙarya ne kai ma hankali lafiye kai ka san za a sake za a sake za a sake share fili a ce in an mutu haka an mutu akwai wani mulhidi da yake da irin wannan aƙidar shi bai yadda akwai Allah ba bai yadda akwai tashin alkiyama ba kasan yana daga cikin mafi girman abun da annabi ya samu turjiya a wajen kafirai shine yarda za a yi tashin alkiyama suka ce ba su yarda ba wata rana yana tafiya sai ya gamu da wata alƙarya wani ƙauye wani ƙauye waɗansu 'yan ta'adda sun shigo ƙauyen sun karkashe mutanen ƙauyen duka sun karkashe mata sun karkashe mazajen ƙananan yara da na goye da mai shan nono da masu tafiya duka an karkashe an faffarɗe su an zubar an wuce sai ya zo ya tsaya ya kalla sai ya yi tunani to me faru a nan idan mutanen garin sun yi wani laifin da suka cancanci a musu haka to matan me suka yi ya ce idan matan ma sun cancanta a musu haka waɗannan jarirai da aka yi ta farke cikinsu su me suka yi to gashi wadda suka yi ta'addancin sun gudu ya ce kuma a ce wannan abun ya wuce ya wuce a zo a samu jarirai a karkashe su a faffarɗa cikinsu ba su ji ba ba su sha ba a yi musu wannan kisan kiyashin kuma a ce tun da wadda suka yi ta'addancin sun tafi magana ya wuce ya ce wallahi shi ya san maganan nan dole a sake tayar da ita ba za ta tafi a banza ba kai a in kaga yadda ake rayuwa ka san ba zai yiwu a ce a haka za ta tafi ba zai yiwu a ce a haka za ta tafi za a yi tashin alkiyama za a yi tashin alkiyama duk daren dadewa za a yi tashin alkiyama wa annahum zannu kama zanantum suka ce to yadda yadda ko aljanu kuke zaton ba za a yi tashin alkiyama ba kuke da aqidar ba za a yi tashin alkiyama ba wa annahum zannu suma mutane sun yi zaton haka kamar zanantum kamar yadda ku jinnu kuka yi Allah ya ba sallahu ahadan suka ce Allah ba zai ta da kowa ba waɗansu malamai suna ganin wa annahum zannu kamar zanantum Allah ya ba sallahu ahadan Allah ba zai ta da wani manzo daga baya ba amma wannan fassara ta farko ita ce rajiha a wajen malamin tafsirin alkur'ani za a yi tashin alkiyama in za ka shirya ma tashin alkiyama ka shirya ma tashin alkiyama za a yi tashin alkiyama za a yi tashin alkiyama زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير Allah ya ce za'aman ladina kafaru allan yubu a su kafirai sun riya cewa ba za a tada su ba in an mutu an mutu kenan kul Allah ya ce ka ce musu bala tabbas za a yi tashin alkiyama wa rabbi ina rantsuwa da ubangiji na latubu a sunna za a yi tashin alkiyama za a tada ku za a tada ku thumma latunabba'unna bima amiltum sannan a baku labarin duk abin da kuka aikata a duniya wa zalika ala Allah yasir hakan kuma abu ne mai sauki abun Allah duk lokacin da kafirai suka yi inkarin tashin alkiyama idan Allah ya zo mai da martani sai ya ce wa annabi karantsi kafin ka tabbatar za a yi tashin alkiyama sai ce mishi karantsi za'aman labina kafaru allon yi ba a su kul bala sai ce wa rabbi ka ce musu ina rantsuwa da ubangiji na latubu a sunna za a yi tashin alkiyama duk daren dadewa da a yi tashin alkiyama summa latunabba'unna bima amiltu za a baku labarin duk abin da kuka yi Allah ce wa zalika alallahi yasir hakan kuma abu ne mai sauki abun Allah وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين Allah madaukakin sarki ya ce wa kalan labina kafaru la ta'tina sa'a kafirai suka ce alkiyama ba za ta zo mana ba ba tashin alkiyama ba tashin alkiyama qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum Allah ya ce ka ce musu tabbas alkiyama za ta zo ina rantsuwa da ubangiji na la ta'tiyannakum alkiyama za ta zo muku Allah ce ka rantsi ka ce musu wallahi ina rantsuwa da Allah alkiyama za ta zo alkiyama za ta zo wa yastanbi'unaka أحق هو؟
يستنبئونك أحق هو قل لي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين wai stambi unaka a haƙun hu Allah ya ce suna neman labari a gunka ka musu bayani alkiyama gaskiya ne ƙul'i wa rabbi Allah ya ce ka ce musu eh ina rantsuwa da ubangijina tashin alkiyama gaskiya ne za a yi tashin alkiyama za a yi tashin alkiyama a wani gurin tsuwa suka yi wa aka samu billahi jihada aimanihim la yaba asullahu manyan manyan mutu الله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون Allah ya ce wa aka samu billahi jihada aimanihim sun rantse da Allah wadda shi ne iyakar rantsuwansu la ya ba afullahu man ya mutu suka ce wallahi Allah ba zai tada wadda ya mutu ba. la ya ba afullahu man ya mutu ba bala wa'adan alaihi haqqan Allah ya ce a Allah zai tada waɗanda suka mutu me yasa Allah ya ce wa'adan alaihi haqqan ai alƙawari ya riga ya dauka ai da dai saba ba Allah ce ai alkawari ne an riga an ja layi za a yi tashin alkiyama za a yi tashin alkiyama za a yi tashin alkiyama za a yi tashin alkiyama yadda ka san kyaftawar ido yadda ka san kyaftawar ido yadda ka san kyaftawar ido wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب
nan mai ta aya وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب Allah ya ce wa ma amru sa'ati illa kalamhil basari aw huwa aqrab Allah ya ce al'amarin alkiyama bai kasance wani abu ba illa kalamhil basar face kamar kyaftawar ido aw huwa aqrab aw dinnan bi ma'ana wa huwa aqrab Allah ya ce bai kai kyaftawar ido ba bai kai kyaftawar ido ba za a yi tashin alkiyama za a yi tashin alkiyama Allahu la ilaha illa huwa
الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا Allahu la ilaha illa huwa Allah shine abin bauta da gaskiya ba wani abin bauta da gaskiya koma bayan Allah la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fihi ai wallahi la yajma annakumullahu ila yawmil qiyamati la rayba fihi Allah yace wallahi Allah zai hada ku a filin alkiyama a ranar alkiyama Allah yace kuma wannan maganan ba ko kunto cikin ta Allah yace za ku hadu da ku hadu karshe sai Allah ce wa man asdaqu min Allahi hadisa shin waye fi Allah gaskiyar magana babu Allah ya ce wallahi da ai tashin alkiyama shi yasa ita alkiyama ita alkiyama tana daga cikin manyan rukunnan imani wadda in yayi tasiri a zuciyar mutum to yakan zama mutumin kirki in abun yayi sako-sako ko musulmi ne ba kafiri ba ko musulmi ne in maganar alkiyama ta yi soko-soko a ransa zai lalace in kuma alkiyama ta yi tasiri a zuciyarsa yakan zama mutumin kirki da yaddan Allah shi yasa a cikin rukunin imani za ka ga galibi an fi haɗa imani da Allah da ranar alkiyama sau da yawa a waje ɗaya maimakon imani da Allah da wani rukuni ko kuma wani rukuni da wani rukuni muna fahimta? rukunin imani akwai imani da Allah ba ka karanta ba imani da Allah imani da manzannin Allah imani da mala'ikun Allah imani da littattafan da Allah ya saukar imani da mal- eh, da ranar alkiyama imani da kaddara ta alkhairi ko shar waɗannan su ne rukunin imani to a waɗannan rukunin imani shida za ka ga an fi gwama tsakanin imani da Allah da ranar alkiyama sama da wani a cikinsu da ɗan uwansa sai a ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaf'al kadha wa kadha ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فإن تنازعتم فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر haka zaka ga ana hada imani da Allah da ranar alkiyama in maganan alkiyama yayi tasiri a zuciyar mutum insha Allah zai rabauta amma ko a duniyarsa ce kaga maganan mutuwa da ranar alkiyama bai damu da shi ba to yana da wahala yana da wahala ya zan mutumin kwarai domin dama isa zuwa ga wannan waje ai shi ne magariyar tukewa ta rayuwar kowane ɗan adam shi ne ita ce magariyar tukewa na rayuwar kowane ɗan adam shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa wanda yafi kowa basira a cikin mutane shine wanda yake yawaita tuna mutuwa da abinda zai biyo bayan mutuwa eh ayyul mu'minina aqyas yace aktharuhum lil maut dhikran wa ahsanuhum lima ba'dahu istidada wanda yafi kowa basira da hankali a cikin mutane annabi ya ce wadda ya fi yawan tuna mutuwa wadda ya fi tanadi ma abin da zai biyo bayan mutuwa ba kwanciyar kabari da tashin alkiyama ba annabi ya ce wannan shi fi kowa basira a tsakanin mutane saboda kullum ka zan mai tarbiyyar kanka mai rarrashin kanka mai wa'azi ma kanka mai nasiha ma kanka game da mutuwa da tashi a gaba ga Allah subhanahu wa ta'ala duk waɗannan ababa da muke yi da su zo su wuce duk waɗannan ababa da muke yi za su zo su wuce duk waɗannan ababa da muke yi da su zo su wuce haka muka tashi muka yi rayuwa da iyayenmu shi kenan sun wuce sun wuce kai ma haka za ka zo ka wuce su wadda ya yi amfani da wannan damar akan imani da aiki mai kyau ya ji daɗi قد أفلح المؤمنون الله يتي مؤمنين سن جي دادي ودي يتسري إيماني يتسري أيكين الخيري الله يتي يا جي دادي wannan bankaura da kaga ake a rayuwa karka dauka zai baka mafita karka dauka zai baka mafita karka dauka zai baka mafita saboda haka su waɗannan jinnu da suka yi imani cikin abin da suke gaya ma 'yan uwansu sai suka ce musu wa annakum zannu kama zanantu su ma mutane sun yi wannan zaton irin yadda kuka yi zato cewa Allah ya ba'atha Allahu ahadan Allah ba zai tada wani ba bayan ya mutu zai tada shi zai tada shi kowa ya tashi yayi aiki saboda in ya tashi yayi kikkiawan tashi in ya tashi yayi kikkiawan tashi sai suka ci gaba da cewa wa anna lamasna as-samaa فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشوبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا wa'anna lamasna sama'a suka ce kuma mun yi yunkurin isa ga sama fawajadna ha muli'at harasan shadidan wa shuhuba sai muka samu sama tana cike da tsaro mai tsanani da kuma yular wuta wadda ake jifanmu da ita mun yi bayani a baya game da yunkurin da suke na ɗaukan saƙo da labarbarun sama wa'anna lamasna sama'a suka ce mun yi yunkurin isa ga sama fawajadnaha sai muka samu saman muli'at harasan shadidan wa shuhuba tana cike da tsaro mai tsanani da kuma yula da ake jifan mu da ita wa anna kunna naq'udu minha maqa'ida lisami suka ce mun kasance akwai madakatai da mukan zauna don dakon daukar rahoto a sasannin sama faman yastami il'ana to yanzu duk wanda ya je ya nemi ya ɗauko wannan rahoton ya je ya nemi ya yi sauraro ya ji lahu shihabar rasadan zai samu wannan yular wutan tana dakonsa domin ta babbaka shi domin waɗannan ɓangaren su ‘yan ɗauko labarin samadin to haka manzon Allah sallallahu Alaihi wa Alihi wasallam ya ce wato karkasa su yake yi kowane shaidani kowane tim na shaidanu akwai aikinsu da abin da za a dora su su wa'annan su ne masu zuwa su ɗauko labarin saman su ne kai tsaye suke isar da saƙonnin wa bokaye a yi tabbatar da mutane a yi ta halakar da mutane a sa mutane a cikin kafirci da shirka da Allah to akwai waɗanda suke tafiya kan mazinata akwai waɗanda suke tafiya kan yan fashi da makami akwai waɗanda suke tafiya ɓangare kaza akwai wadda suke tafiya ɓangare kaza annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace fadarsa yake baje ta akan teku sai ya ba ma kowa aiki iya aikin shine halakar da 'ya'yan adam alaihi salatu wasalam annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce hadisin jabir al'imamu muslim ya fidda hadisin inna iblisa ya ba'u arshahu alalma annabi ya ce iblis yana shimfiɗa fadarsa a kan teku a kan teku fadar take ثم يبعث سراياه ثم يبعث سراياه sai ya tada rundunoninsa sai ya baza su duniya domin batar da bayin Allah kai kana nan ka ɗauka abin sauƙi ne shi da gaske yake aikin bai dakata ba shi yasa Allah kai ma yace maka inna shaytana lakum aduwwun fattakizuhu aduwa Allah ce kar ku yi kasa a gwiwa a game da gaba da kiyayya da shaytan innama ya da'u hizbahu li yakunu min ashabi sa'ir yana kiran jama'a sani don ya kai su wutan sa'ir annabi yace yakan baje fadarsa akan teku thumma yab'athu sarayahu sai ya baza tawagoginsa rundunoninsa na batar da bayin Allah fa'adanahum minhu manzilatan a'azzamuhum fitna annabi yace wanda yafi kusa da shi shi ne wadda ya fi sharri da fitina wajen batar da bayan Allah kasan mataki-mataki ne akwai wadda za a turo mishi kananan shaidanun ne akwai wadda matsiyatan ake aiko mishi akwai wadda dutin in yi gagar shaidan ɗin da kansa yake tafiya ya je ya aiki fa'adnahum minhu manzila mafi kusancin matsayi a wajensa shi mai daka yi ka samu matsayi a gun shaidan na kusanci shi ne gwargwadon fitinarka da iya yadda kake batar da mutum ka halakar da shi to gwargwadon fitinarka gwargwadon yadda gwargwadon yadda za ka samu matsayi a wajen shaidan allahu aka to haka suke kullum yana baza su kullum yana baza su fayajiyu a haduhun annabi ya ce idan ya baza su aka fita aka je aka yi operation can wani zai dawo fayakulu sai ce fa'altu kaza wa kaza na ji na sawa ne ya sha giya na sawa ne ya yi kisan kayi wannan ya zo ya ce na sawa ne ya yi fashi da makami wannan ya ce na sawa ne ya yi kaza ya yi kaza kala sai ce mishi masu sana'ata shi'a ba abin da kai ka bata mana lokaci eh mala da mun baka ganin wani har masallaci yake zuwa ya saci takalmi haka ne wani gun wa'azi yake zuwa ya saci mashi ya biyo shi sun mai jiwo a haduhun can sai wani ya zo fa ya kulu sai ce ma farrattu ma taraktuhu hatta farrattu bainahu wa bainan ra'ati yau da naje na hadu da wani na shiga gidansa ban rabu da shi ba sai da ya saki matarsa fa yudnihi sai shi dan ya jawo shi wa ya kulu sai ce ni'ima anta ma dalla da aikinka shine aikin alkhairi yana daga cikin aikin da ya fi burge iblis shine mutuwar aure yana daga cikin aikin da shaidanu suke yi wadda ya fi girma a wajen shaidan shine kashe aure saboda ya san bala'in da kashe aure yake da shi ɗaya daga cikin malamai suka ce duk lokacin da kaga aure ya mutu galibi mutane ne suke ganin mata da miji ne suka rabu amma a hakika family biyu ne suka rabu wannan sake matar wannan sake matar da yayi ya raba tsakanin sama da mutum ɗari domin ya raba wancan gidan ne da wancan gidan matarka da kake aure kaninka in bayi da lafiya sai ka samu wanta ma ya zo ya gaishe shi daga ran da ka sake ta ba wadda za ka sake gani daga gidansu ya zo wannan zumunci duk lokacin da ka fusata ka tunzura ka tsaya tukunna ka yi lissafi wata in lokacin da kake cikin fushin akwai abubuwan da ba za su faɗo maka ba sai ka samu a cikin yayunta akwai wani mai mutunci mutumin ka ne wadda a yanzu lokacin da kake cikin fushin ba zai faɗo maka ba lokacin da kake cikin fushin akwai abin da ba za ka iya tunowa ba sai bayan ka yi shiga sai ka ga a cikin familin akwai wadda sanadiyar auren kuka kullu da shi ya zan zumunci na yan uwantaka da addini wadda bayan ka suke musu yar shi ba za ka so ma ku haɗu da shi ba raba gida biyu ne dangantakan family biyu ake rabawa ba kes ne tsakaninka da matarka ba rigima ne tsakanin gidaje biyu da familinku da familinsu duk damuwan da ya tashi a familinku familinsu suna zuwa in damuwa ya tashi a familinku familinsu suna zuwa shi kuma iblis ya san illar fasakan mutane ya san illar fasakan mutanen shi ba yana kallon ka da kai da matarka bane ya san barakar da zai samar a cikin al'umma ya san ya san barakar da zai samar a cikin al'umma jama'a muna fahimta saboda ka idan ya haddasa kisan aure to sai ya ƙara mishi matsayi a fadarsa saboda ya san barna da illa da ya yi me yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi Allah wadarai da annamimi yace kuma annamimancinsa tun a kabari za a fara mishi azaba annamimi shine mai daukan maganan sharri daga wani waje ya kai wani waje haka yadda kake ganin gamunan a zaune ga malam usman ga malam mahmud idan wani abu ya tashi waɗannan hatta iyalansa za su je su yi zumunci a wajen iyalan wannan in daga ran da ka ɗauki wata mummunar magana ka gaya ma wannan wannan ya faɗa in ka raba tsakaninsu ba ka haɗa su rigima ba ne ka raba hatta 'ya'yansu har 'ya'yansu ka yanke zumunci tsakaninsu annami mai bai ba annami mai bai ba har 'ya'yansu daga ran da aka ce ba sa magana Allah ya sauwaƙe daga ran da aka ce sun samu saɓani saɓanin ba su biyu suka yi ba har ‘ya'yansu sun rabu har ‘ya'yansu sun rabu a kan wata ƙaramar magana sai ka je ka haddasa fitina a tsakanin mutane shi sa karka yadda karka yadda karka yadda da wadda zai dinga zuwa yana gaya maka irin waɗannan maganganu wai wani ya zage ka ya soke ka ya yi kaza ko ba a gaya ma ba dama ka san ana zaginka ka sani ka sani ana zaginka ana zaginka ana kushe ka ana kushe ka to ka ɗauka baka da lokacin kuma a zo a gaya maka yanzu kai ka ɗauka ba a zaginka kai ka ɗauka ba a kushe ka kar ka yadda ka buɗe ƙofa kana zaune lafiya sai wani yazo ya ce to ai wani ya ce kaza daga inda ya gaya maka ya ɗaga maka hankali yanzu wanda ya zage ka ne ya cuce ka ko wannan munafikin da ya zo ya gaya maka haka ne ko malaman addini da yawa akwai wadda suka bude wannan kofan a dinga zuwa ana kawo musu labarbaru yanzu muka gama karanta annabawa yadda aka dinga daga da su ya za a yi ka karanta suka yi da awa ba a zage ka zai yiwu ne ba zai yiwu ba kullum ya amadu ala shakilatihi masu zagi su je su yi zagi kai kuma ka ci gaba da karanta zuwa da da'awa kar ka bude kofa wani zai ce maka wai wai an zage ka za ka yi ta wahalar da kanka za ka yi ta shiga kunci za ka yi ta shiga damuwa wannan kashe auren da zai yi shi ya sani wannan kofa ce mai sauƙi ya samu dama na ɓata tarbiyyan 'ya'yanku ba ya jinjina ma wadda ya kashe aure ba to bayan fasa famili biyu da ya yi ya katse zumunci tsakaninsu sannan kuma ya samu dama mai sauƙi na lalata tarbiyyan 'ya'yanku ko da ya raba inda wasu ai akwai abin da za ta iya yi saboda ka kashe aure ƙofofi ne da yawa ya halatta in matakin aure ya mutu ya kai ya mutu ya mutu amma dai ba irin yadda mutanenmu suke kashe auren nan gaskiya bai dace gaskiya bai dace mutum zai zauna da mace shekaransu ashirin ashirin da biyar rana ɗaya ya sake ta akan dalilin da bai kai ya sake ta dalilin da shari'a ba ta yadda da shi ba wani sun zo suna shari'a a gabana matar tana mai da magana ya zare ido ya zage ta wai ina wasa da ke ne na ce kana wasa da ita karyan banza a nan ne za ka zo ka buɗe mutane ido wai kana wasa da ita haka ne lokacin da mutane idonsu ya rufe sai su gagara sanin me suke bara gafa jama'a wai ke ina wasa da ke ne na ce ta Allah ka fara ka ba mutane waje kawai ku yi bayani ku yi bayani mu ne za ka ce mana kana wasa da ita saboda haka dai akwai barna da yawa akwai barna da yawa a cikin mutuwan aure musamman mutuwan auren da babu dalili na shari'a a cikinsa idan aure ya kai mataki na shari'a ya mutu babu laifi ya mutu jama'a mun fahimta to haka yake baza tawagogi yanzu kun ga ai annabi adam alaihi salatu wassalam da ya nufi ya fidda shi a aljanna ai da kansa ayyatin kare aiki to ko kai ustaz ne akwai shaidanun da ake ganin su ne labul ɗinka eh akwai shaidanun da ake ganin su ne labul ɗinka akwai a matsayinka na ustaz mai wa'azi watakila sun san kai ba da a iya kai ka bayan gari ba to sai a buɗe maka ɗan shafinka na bulufin a waya eh a waya kan da ka iya shiga ɗaki ka je ka buɗe ka gani ustaz hakan da yawa akwai almajirai da yawa akwai almajirai sanadiyar maganan wayan nan suka fada cikin alfashi mutum har wa'azi yake akan wayan nan abubuwa amma shi ma zai dan shiga daki ya je dan kunna shi ma ya dan gani kai ma ai ka je bayan gari haka ne to mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah saboda haka yakan raba waɗannan tawagogi nashi don me don batar da bayin Allah gwargwadon matsayinka gwargwadon matsayin shaidani abunsa gwargwadon fitinarsa da iya halakar da bayin Allah wa'anna lanadari suka ce to ba mu sani ba wannan toshe kofa da aka yi na samun labarbaro da muke yi daga sama a sharrun uri da biman fil ardi wani sharri ake nufi da waɗanda suke bayan ƙasa duniya za ta fada cikin wani fitina da sharri ne am arada bihim rabbuhum rashadan ko kuma ubangiji yana nufin su da shiriya ne tabbas ubangijin su yana nufin su da shiriya ne Allah ya samu dace to jama'a sai mu kwana nan sai kuma gobe dan Allah ya kai mu sai mu dora subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk